بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه التاسع والعشرون من شعب الإيمان أتشم مختصر شعب الإيمان الإمام القزويني يتشي بابينا قي شعبة عشرين دترى daga cikin shu'ubobi na imani wato gidajen imani karkasuwar da imani yayi to gida na 29 shine ne الخمس من المغنم إلى الإمام وعماله على الغانم wannan unwanin kuskure kuskure ne larabcin in ka ce yadda za ka karanta shi a yadda yake a cikin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi rahmatullahi alaihi cewa yi at-tasi' wal 20 min shu'abil iman wa huwa babun fi ada'i khumusil maghnami إلى الإمام أو عامله على الغانم التاسع والعشرون من شعب الإيمان هكذا وهو باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله على الغانم شعب الإيمان نا الإمام البيهقي sannan wanda ya yi masa aiki wani malami a wanda wani dokta ya yi ma littafin ikhti ya ma littafin takhrij sannan ya mai da shi ya mai da shi mukhtasar ya ikhtisarin sa sannan ya takaita da ingantattu ya sa masa suna الصحيح المصنف من شعب الإيمان للإمام البيهقي مجلد أكو to a ciki shi ma haka ya kawo wannan unwana at-tasi wal 20 na 29 min shu'abil iman daga cikin gidajen imani wa huwa na 29 nan shine babun babi ne fi ada'i khumsil maghnami akan cewa daga cikin imani akwai ba da kashi ɗaya cikin biyar na ganima ada'i khumusi al-maghnami ba da ɗaya cikin biyar shine khumusi na ganima al-maghnam abinda aka samu na ganima an tara yana cewa fa arama ghanima law asha hawaituha wa yasudduni an hal haya wa takarrumi هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد المعارك أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم قال أغشى الوغى وأعف عند المغنم قال مغنم أبنا غنيمة كينا المغنم المصدر الميمني أي الغنيمة هو المغنم وقت قسمة الغنيمة هو المغنم مكان قسمة الغنيمة تكون غنى المغنم منين المصدر الميمي أي الغنيمة هو باب وهو باب في أداء خمس المغنم بعد أيتكن بيرنا غنيمة إلى الإمام كشوغبا أنا زوا أكدي جهادي دا أبن دا أكسامو تو كشي أيتكن بير نشوغباني دومن شيني وكيل النبي صلى الله عليه وسلم أو عامله ko kuma gwamnan shugaba kai kwamandan shugaba wanda ya dora shi ya zama ma'aikacinsa wakilinsa alal ghanimi an dora ma masu ganima in su masu imani ne to ba za su ce su ba za su ba shugaba wannan ba kai tsaye ana zuwa kashi ɗaya cikin biyar na shugaba ne mun gane yan shi'a yan masu bin fiqhun ja'fariya kamar yadda suke cewa su a wajen su wannan khumsin ba sai an je jihadi ba dukkan wani shugabansu to duk wani mabiyinsa duk dukiyar da zai samu sai ya kawo humusi da su ake rike hauzat hauzat su ne tsangayoyinsu na ilimi da su ake tsare su ya kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce wa'alamu ku sani ya ku masu imani annama ganimtu lallai dukkan abin da kuka yi same shi na ganima min shay'in na wani abu fa anna lillahi khumsahu to lalle kashi biyar na Allah kashi ɗaya cikin biyar na Allah ne walin rasuli da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam walidil qurba sannan kuma ga dangin annabi sallallahu alaihi wasallama wal yatama da kuma marayu wal masakini da kuma talakawa mabukata wabni sabili da kuma yan tafarki in kuntum amantum billahi in kun zama masu imani da Allah wa ma anzalna ala abdina yawma al-furqan yawma al-taqal jama'ani in kun yi imani da abinda muka saukar mabawa kun ga in kuntum amantum billahi in kuntum amantum billahi fa'addu khumusal ghanimati ila al-imami liyakuna dhalika haqqan lillahi walir rasuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل شرعي kuma bai kamata wani ya ji damuwa a cikin zuciyar shi hakkin sani kuma wannan khumusin da shi annabi sama yake rayuwa shi Allah ta'ala ya sama manzo Allah sallama manzo sama bai da gona bai da shago yayi kasuwanci kafin ya zama annabi yayi kiwo kafin ya zama annabi amma bayan ya zama annabin Allah ta'ala to annabi sallama ya gama kasuwanci a lokacin karantar da al'umma yake tun safa har dare so daga da wannan khumusin yake rayuwa haƙƙin Allah sannan kuma daga cikin khumusin nan za a ba dangin annabi sallama zulqoba sannan yatama marayu da ake da su a cikin al'umma sannan talakawa a ciki za a ɗebo wani abu wanda su ba su je jihadi ba mabukata ne su talauci ba zai yada a cikin al'umma ba sannan haka dan tafarki ba wani ba zai zo masallaci ya ce wallahi kaza kaza kaza kaza kaza yanzu suka haɗu da yan fashi aka kwace mishi kuɗin shi da wayar shi kaza kaza kaza ba za a samu wannan ba kai tsaye zai tafi baitul mali ne ya kawo shaida cewa shi ibnu sabil ne shikenan sai a ɗiba a bashi abin da zai kai shi har gida wani tsari ya fi tsarin musulunci daɗi babu to kun ga yana cikin imani ada'u khumsil maghnami ila al-imami aw 'amilihi 'ala al-ghanimi su waɗanda suka samu ganima kar su jona abu a ransu suna zuwa yanzu misali da za a samu miliyan biyar to miliyan ɗaya ta ta shugaba ce shi zai sa ta yi amfani da ita a gidansa da iyalansa da kuma wa da kuma talakawa da kuma marayu da abna'us sabi ƴaƴan tafarki waɗanda ba ‘yan tafarki waɗanda guzurinsu ya ƙare a hanya wanda yana daga cin masajir tamwi al-islamiyya yana daga cin hanyoyin da musulunci yake samun kuɗaɗen shiga ji ko wa qawlihi da ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace wa ma kana li nabiyyin an yaghulla bi halatta ga wani annabi ya gululi kafin a raba a bashi hakkinsa sai ya ɗibi wani abu ya kwace malam ibn abin nan abdurrahman ibn nasir ne sa'idi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa ya ce gululi lafazi ne am fi kulli malin akhazahu ahadun nasi qabla an yuqsa duk dukiyar da kafin a raba wani ya ɗibi wani abu ya kwace to sunansa gululi gululi sunansa sai dai bashi ya ci in ya ɗiba ne a matsayin bashi ya rubuta cewa bashi ya ci kuma zai biya to wannan daban amma dukiyar da ba a raba ta ba hakkin al'umma ga baki da wani yanzu ya kwashe wani abu ya boye to sunansa gululi Allah shi kyauta wa man yaghlul duk wanda ya gululi ya ati bima ghalla yawmal qiyama to zai zo da abin da ya ci na gululin na rana gobe kiyama sai ya zo da shi to me fikin wannan aya kun ga shugaba an ware masa hakkinsa khumsi wanda ya shafe shi da shi da iyalansa da kuma sauran talakawa wanda zai rarraba musu da kuma mabukata to kaga bai halarta wani ya ɗibi wani hakkin da kafin a raba ba so daga duka waɗannan ayoyin suna nuni ga cewa ba da humsi a matsayin ga shugaba to imani yana cin amalul iman ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين دكما حديث ديزون ابن عباس رضي الله عنهما ينتشن صحيحان بخاري ومسلم عن, عن وفد عبد القيس دجا لوقتين دا آيري كو توجع تا عبد القيس الأشج سكزو الأشج wani mutumi ne da Allah ta'ala ya bashi alhilm wal ana Allah ya bashi haƙuri da kuma natsuwa baya da hargido mutum ne mai natsuwa manzo Allah sune ce inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu yace halillahu jabalani alaihima am ana iktasabtuhuma ce bal Allah jabalaka alaihima قال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا حقولي domin da aka zo shine fa dattijo sai aka samu wani matashi dan gaba gaba zai jawabi manzo sai ya ce shiru ba gaba bai ce kabbir ga babban ku nan ka bari ya fara magana mana to daga ciki manzo sai ya ce amurkum bi arba'in zan umarce ku da abubuwa guda hudu wa anhaakum an arba'in sannan zan hana ku yin abubuwa hudu amurukum zan umarce ku bil imani billahi wahdahu da ku imani da Allah shi kadai atadruna mal imanu billahi wahdahu shin kun san abin da ake ce mai imani da Allah shi kadai qalu Allah wa rasuluhu a'lamu ce Allah da manzon su suka fi sani qala shahadatu an la ilaha illa Allah sai ce ita ce ta shaida imani da Allah shine shaida babu ammuta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah to wa iqamus salati da tsaida sallah wa ita'uz zakati da bada zakka wa siyamu ramadana da kuma azumin ramadan wa an tutu min al-maghnam al-khumsa sannan ku bada khumsi daga cin ganima abubuwa nawa aka lissafa abubuwa guda biyar aka lissafa a ciki amurkum bil imani suka tambaya kan imani to malaman hadisi sun tattauna al-imam ibn hajar a cikin fathul bari ya ka tattauna da malamai suka yi da yawa a game da hadisin daga cikin zaɓin da alimamin hajar ya yi ya kawo fassarar ibn battal ɗaya daga cikin magabatansa a cikin sharhin sahihul bukhari ibn battal yana da sharhin sahihul bukhari magabacin al'imamu ibn hajar ne sai ya fassara ya ce ai fassarar waɗannan su hudun nan da aka lissafa da iqamus salati da ita'uz zakati da siyamu ramadan da i'ta'ul khums min al-ghani min al-maghnami to dukkanin su suna shiga cikin al-iman billahi shi yasa shi ma al-imam al-baihaqi ai fikihun sa kenan shi yasa sai ya kawo shi a cikin wannan hadisi sannan al-imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari a cikin kitabul iman ai ya kawo shi ne akan cewa babun min al-imani min al-imani ada'u khums al-maghnami daga cikin imani akwai ba da kashi biyar kashi ɗaya cikin biyar a cikin me a cikin ganima so daga waɗannan guda hudun daga iqamus sala da ita'uz zaka da siyamu ramadan da i'ta'u al-khums min al-maghnami lil imami aw amilihi sune ake cewa a matsayin imani kun gane fasira ko baku gane ba wa anhaakum anil hantami sannan manzo sama yace ina hana ku game da masaki ko kuma sulke abin nan abin nan salaka ta hantar dukkaninsu nau'uka ne na sirki wadduba'i wannaqiri walmuzaffaci dukkaninsu malamai suka ce dukkaninsu gabaki daya ababai ne da ake sa ruwa ake sa ababen sha a cikinsu salka salka ne da fata ake yin su suna bambanta ne daga fatar kaza zuwa fatar kaza Mala ibn Hajar rahmatullahi alaihi yace dalilin da yasa Annabi sama ya haramta amfani da su saboda in ruwa in aka sa abin sha a cikin su to babu dadewa sai ya zama muske i wasu na fatu ne daga cikin su wasu kuma na itace ne to in aka sa ruwa a cikin su ko aka sa wani abin sha na halal to ba za a dade ba sai wannan abin ya zama ya juye sai ya zama idza sharibahu al-insanu yuskiru sai ya zama ya sa shi maye shi yasa mun sama ya hana amfani da su waɗannan abubuwan amti'a ne amti'a ne ababan amfani ne ba ababan sha bane alhantar da annaqid da almuzaffat da annaqid dukkanin su da addubba dukkanin su masakai ne ana sa ababan sha ne a cikin su قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم manzon sama ya ce ku haddace su waɗannan maganganun nawa sannan ku je ku ba waɗanda suke bayan ku labari wanda kuka baro su a baya ba ku zo da su ba mutanen ku ku je ku ba su labarin waɗannan al'awamir al'arba'a wan nawahi al'arba'a da ku kiyaye su hadisi ne dogo manzon ta sama bayan sun zo manzon sama ya ce marhaban bil qaumi shi la khazaya wala me wala nadama la khazaya wala nadama shi ma dalla magmara balale da mutanen da suka zo yanzu ba kaskantattu ba kuma ba za su taba nadama ba tunda za su shiga musulunci Allah ganar da wannan shine karshen wannan babu Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته